من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قد اشتمل القرآن الكريم على كثير من وقائع الماضي وتاريخ الأمم وأحوالهم التي أخبر بها الله تبارك وتعالى وحكاه عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الآية فالقصة تعتبر مرآة للإنسان يستطيع من خلالها أن يرى كل ما له قيمة في حياة البشر وما ليس له قيمة فهي تعرض كل تجارب المجتمعات السابقة ونشاهد من خلالها ذلك العمر القصير للإنسان حتى نتعلم من الأمم السابقة فنقوم على نهجهم السوي ونتعبد على ونبتعد عن الأخطاء التي ارتكبوها ووقعوا فيها ومن هذه القصص قصة يوسف عليه السلام كما قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أيها المسلمون إن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأن ما فيها من التعليمات لكثير فهي من التعليمات فهي من التعليمات نستفيد أن العدل مطلوب في جميع في جميع الأمور مثل معاملة الأب للأولاد فيجب التسوية بينهم وعدم إيثار بعضهم على بعض كي لا يقع الغيرة بينهم ما وقع في نفس إخوة يوسف عليه السلام بسبب تفضيل أبيهم له عليهم لأن الغيرة تؤدي إلى إيذاء الأبرياء كما قال إخوة يوسف عليه السلام اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته حيث قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم رواه البخاري عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وكما ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما يخشى مضرته فمن هذا القبيل حذر يعقوب عليه السلام ابنه يوسف فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين فالشيطان يوقع في قلب الإنسان الحسد والضغينة والكراهية واعلموا عباد الله أن الحسد هي أول جريمة وقعت في السماء حيث حسد إبليس آدم عليه السلام لسجود الملائكة له وكذلك هي أول جريمة كانت في الأرض بسبب الحسد حيث قتل قابيل أخاه هابيل والحسد هي تمني زوال النعمة من الآخرين وقد جاء في الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله إن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فالقصة تعلمنا أيضا أن إضمار التوبة قبل المعصية من حيل الشيطان ليسهل على الناس الوقوع في المعصية فإخوة يوسف أضمروا التوبة قبل الذنب فقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فهكذا هيلة الشيطان ترى بعض الناس يريد أن يقع في ذنب وخطيئة فيخبر نفسه أنه إن وقع في الذنب فسوف يتوب بعد ذلك والله غفور رحيم ولكن ما يدري هل يستطيع الرجوع بعد المعصية أم لا لذلك كان من شرط التوبة ترك المعصية في ساعتها ومن هذه التعليمات ومن هذه التعليمات أن العبد عند وقوع المصيبة إما أن يصبر ويحتسب وينال الأجر من الله تعالى وإما أن لا يصبر ويتسخط ويشتكي ويضيع على نفسه الأجر وقد فرق العلماء رحمهم الله بين الصبر الجميل والصبر العادي أن الصبر الجميل أن الصبر الجميل هو الذي ليس فيه جزع ولا شكوى لذلك قال يعقوب عليه السلام قد سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فالعبد الصالح عباد الله في وقت المعصية وغيرها يستعين دائما بربه العلي ومولاه وهو كاشف الحموم والغموم ومن, ومن بيده كل شيء قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أيها المسلمون إن هذه القصة تبين لنا خطورة الخلوة بالنساء الأجنبيات خصوصا من يخشى منهن الفتنة وقد جرى ما جرى ليوسف بسبب الخلوة لكن الله عصمه لأن استعشار مراقبة الله تمنع المسلم من المحرمات ومن الوقوع في الحرام كما نستفيد أن على المؤمن تحمل الأذى على سبيل الحق والثبات عليه فقد اختار يوسف عليه السلام السجن على الوقوع في في المعصية وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه والتجأ إلى ربه العلي عند وجود أسباب المعصية وبرئ من حوله وبرئ من حوله وقوته لأنه عبد ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ومن تعليمات هذه القصة الكريمة جواز طلب الولاية لمن يرى أنه لمن يرى في نفسه المقدرة علي عليها وهو أهل لها كما طلبها يوسف بقوله اجعلوني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم أيها المسلمون إن هذه القصة من أروع القصص وهي مليئة بالعظات والعبر وكثرة التنقلات من حال إلى حال ويظهر فيها لطف الله تعالى وعنايته بأوليائه قال جل من قائل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على منواله إلى يوم الدين فهكين هو مسلمي alkur'ani mai girma ya tattara wasu labarbaru kissosi na waɗanda suka shuɗe al'ummomi da yanayinsu Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari tamkar kana ganin abin ya faru a gaba gare ka wannan kuma saboda labarin yana da matukar tasiri ne a cikin zuciyar mutane yana da tasiri wajen kyautata zukatan mutane da ayyukansu da kuma ɗabi'unsu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa kullum na kusu alaika min an ba'ir usuli ma nuthabbitu bihi fu'adak kowanne daga cikin labaran annabawa da sun ka gabata manzanni muna baka labari domin mu tabbatar da zuciyarka a kayan wato ɗabi'a da muke son tabbatar da kai don haka mu sani yan uwa musulmi ita kissa ina aka bayar a alkur'ani ba wai labari ce bace kawai a'a tana zamantowa madubi ne ga mutum wanda a cikin wannan madubin zai iya ganin yaya shi yake kuma zai iya ganin yaya kimar ita wannan rayuwa ta dan adam take ya fahimci cewa ita wannan rayuwa ta dan adam ba ta da wani kima in ba bin Allah subhanahu wataala ba tana bujirowa mutum ya ga wani irin jarabawa ne aka yi ma al'ummomin da suka shuɗe yaya suka rayu a cikin yanayinsu dukiya ne mulki ne da waɗansu abubuwa kuma sannan ya suka mu'amalanci ubangijinsu da manzanni yaya kuma al'amarinsu ya kasance yanzu labarinsu ake yi a irin wannan labarai da alƙur'ani yake badawa kissoshi da yake badawa muke ganin cewa ashe rayuwar ɗan adam duk yadda ta kasance 'yar gajeriya ce har mu iya fahimtar cewa al'ummomin da suka shuɗe ga abin da ya wakana daga gare su idan sun yi aiki mai kyawu mu ma sai mu kwaikwayo da su don mu samu kyakkyawan ƙarshe idan sun yi mummuna mu nisanci abin da suka aikata wanda ba shi da kyau kada mu ma mu afka a cikinsa daga cikin irin wannan kissoshi masu albarka akwai kissa ta annabi yusuf alaihi salam allah subhanahu wataala yana ambatawa a cikin alqur'ani laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin lalle ga kissan annabi yusuf da ƴan uwansa akwai ayoyi abubuwan da za a yi la'akari da su dan akwai riki izina ga wannan rayuwa amma ga wanda ya tambaya dan ya samu shirya ‘yan uwa, lallai ne kisan annabi Yusuf tana daga cikin mafi kyawun kisoshi da Alƙur'ani ya ambata dukkansu kyawawa ne, saboda akwai koyarwa masu tarin yawa a ciki, amma mun tsakuro ‘yan kaɗan daga cikinsu. Daga cikin irin wannan karantarwa, za mu fa'idanci cewa ashe adalci a kowane irin yanayi ba sai a mulki ba, hatta a gidanka ana so ka aiwatar da adalci a tsakanin ‘ya'yanka. Ka daidaita yadda za ka mu'amalance su, tsakanin uba da 'ya'yansu ya daidaita a tsakaninsu kada ya fifita waɗansu da waɗansu alfarma alhali waɗansu yana hana su domin irin wannan yana sabbaba a samu gaba a tsakanin 'yan uwa wannan ya ƙi wannan saboda an fifita shi a kansa kamar yadda ya zamanto 'yan uwan annabi yusuf alaihi salam cikin wannan kissa suka kullaci annabi yusuf saboda shi ne babansu yake jansa duk da cewa manzon allah ne amma allah ya yi haka ne la yaqdi allahu amran kana maf'uda Allah ya yi ne domin wani al'amari ya kasance ba wai kuskure aka yi ba, amma ana nuna mana don murki izina. Domin alal hakika kishi da zai faru a irin wannan yanayi yana sanyawa har a cutar da wanda bai ci ba bai sha ba, ba shi ya laifi ba, ba shi ne ya aikata abu ba, amma a dalilin irin wannan kullata sai a cutar da shi. Shi saka har ‘yan uwan annabi Yusuf saboda fifita shi da babansu yake yi annabi Aqub suka ce uqtulu Yusufa ku kashe Yusuf kawai domin ya zamanto ku ne kawai a gaban babanku don haka nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da abin hadithin da ya zo imam bukhari ya rawaito daga nu'man ibn bashir Allah ya kara masa yarda kissa ce wanda shi ma nu'man yana karamin yaro babansa ya fifita shi da wata kyauta ta musamman yace a je wajen annabi kuma a sanya shaida annabi yace inni la ushhadu ala jawrin ni ba zan yi shaida a kayan zalunci ba a ƙarshe annabi yake cewa duk ƴaƴanka ka musu irin wannan kyauta yace a'a yace kana son duka su daidaita wajen maka biyayya yace eh yace to ka daidaita su a wajen mu'amala a ƙarshe annabi yace ittaqullaha wa adilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku rika adalci a tsakanin ƴaƴanku wannan ya koyar da mu a cikin wannan kissa ta annabi Yusuf kamar yadda kuma lallai ya kamata ga kowane bawa ya zamanto in kana hangowa aikata abu zai zamanto sharri a gare ka zai iya cutar da kai to ka kange kada ka aikata shi in har kana ga cewa akwai cutarwa a cikinsa ko da abin nan halal ne shi ya saka annabi yaqub alaihi salam ya kashe ga ɗansa yayin da ya mafarki annabi yaqub cikin annabta ya fahimci akwai daraja ga ɗan kada ya zamanto an masa kullacecce ne daga wajen ƴan uwansa sai ce la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida kada ka bada labarin na ƴan uwanka saboda za su iya fahimtan kana da kima a gaba watakila sai su kulla maka wata kullacecce ne to haka kai ma in kana da wani abin da kake tsoron bayyana shi zai sa waɗansu ma kullace kullace kar ka bayyana domin lalle shaitan yana jefawa a cikin zukatan dan adam yana sanya hasada yana sanya kullata yana sanya gaba yana sanya wato wato abin nan abin nan kyamar juna mu sani yan uwa musulmi ita hasada asalinta wato laifi ne wanda da shi ne aka fara yi ma Allah laifi a sama iblis ne fara yin laifi ga Allah dama ba a laifi ma Allah a sama mala'ikun Allah ba sa laifi Iblis yana cikinsu amma shi ba mala'ika ba ne, abin da ya fara yi na laifi shi ne hassada, ƙyashi. Yayin da Allah ya umarni ga mala'iku, Iblis na cikinsu, ku yi sujuda ga annabi Adam, shi kuma ya ce ba zai yi ba saboda ai wannan na fi shi ƙima, me yasa ran masu jida, shi a zatonsa. Sannan hassada ita ce farkon abin da aka yi ma Allah laifi a ban ƙasa, bayan da Iblis ya ƙullata abin da ya ƙullata aka saukar da annabi Adam da matarsa su biyu suka so hayayyafa aka sanya musu shari'ar da za su yi aiki da ita. farkon wanda ya so mai laifi shine kabilu kuma abin da ya sanya ya laifin hasada yana kyashi me yasa aka auren wance gare shi shi ba a shi ba yasa ya kashe dan uwansa Habila don haka ga hasada babban laifi ne shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab ishi kyashi yana cinyewa mutum kyawawan ayyukan da yayi kamar yadda wuta ke cinye karmami wannan kissa ta koyar da mu wannan al'amari kuma har ila wannan kissa ta annabi yusuf alaihi salam tana nuna mana kada mutum yayi jinkirin tuba wai ya aje tuba a cikin zuciya ya ci gaba da laifi akwai zangon da wai zai tuba haramun ne kada mutum ya aikata haka domin yin haka yana daga cikin irin makida ta shaidan dan ya nuna wa mutum cewa aikata laifi abu ne mai sauki ‘yan uwan annabi Yusuf alaihissalam sun san kisa laifi ne, amma kuma sai suka ce, Ku kashe Yusuf, a witarahuhu arban ya lakum waje wa abikum, ko ku kai shi wata ƙasa can inda zai mutu shi ɗaya, ya zamanto ku babanku kawai ku yake kalla. Sai suka ce, Wata kunu min ba'adihi ƙauman salihin, bayan kun aikata wannan laifin kuma sai ku gyara. To, shaiɗan ne yake ƙawata wa mutum haka, yi laifi, aikata kaza, kashe, cutar, yi laifin daga baya ka tuba Allah gafurur rahimun ne in dukiya ne ɗebi ta jama'a zalunci daga baya kuma sai kai ta gina masallatai kai ta wasu ba Allahu gafurur rahim waɗannan duka shaidan ne yake kimsawa mutum irin waɗannan ababe yaya mutum ya san cewa zai tuba zuwa ga Allah bayan ya aikata laifin ya ya san cewa zai samu zango ma a rayuwa har ya kai ƙarshen laifin ka Allah bai amshi rayinsa ba shi ya saka yake daga cikin sharuɗan tuba ingantacciya da Allah yake karɓa mutum ya bar laifin in ya hango shi ko kuma yana cikin aikatawa nan take ya katse Allah ya ba mu ikon tuba yana daga cikin abin da wannan kissa mai daraja take karantar da mu har ilau bawa a yayin da musiba ta same shi jaraba a rayuwa ɗayan biyu ne ko dai mutum ya zamanto yayi hakuri ya nemi ladansa a wajen Allah a bisa yadda aka shimfida hakuri dan bai isa canja kaddara Allah ba ko kuma mutum ya ƙi yin hakuri ya fusata ya fushi da abin da Allah subhanahu wataala ya kuma ya ta kokawa wannan sai ya zamanto ya sarayar da ladansa ɗayan biyu ne mutum yake yin zaɓi ma kansa malamai sun bayyana akan cewa akwai abin da ake ce shi asabarul jamil kyakkyawan haƙuri me kyakkyawan haƙuri shine haƙurin da mutum bai yi karaya a kai ba ya yadda daga Allah ne don haka bai karai ba ya san akwai haske a gaba insha Allah in ba a duniya ba a lahira kuma sannan bai koka abin da ubangiji ya yana ga cewa kamar Allah ya masa laifi ba bai yi ba don haka shi yasa annabi yaqub lokacin da wannan musiba ta same shi ta halakar ɗansa a ƙaddare sai ya ce fasabrun jamil haƙuri wanda yake mai kyau akwai bambanci a tsakanin asabrul jamil da kuma ghairuhu don haka bawa mai nagarta a wajen Allah subhanahu wataala shine idan musiba ta same shi sai nemi taimakon Allah kowane lokaci domin Allah shine wanda yake kawar da duk wata damuwa Allah shine yake maganin kowane al'amari kuma Allah ta'ala a hannunsa komai yake shi ya saka ma Allah ya albishir ga waɗanda suke masu hakuri waɗanda yin al'amarin ya faru suna maida shi zuwa ga Allah wajen yin istirja'i Allah ya ce su ne kaɗai waɗanda suke suke da salati daga wajen ubangijinsu kuma su ne shiryayyu ‘yan uwa musulmi ita wannan kissa tana bayyana mana har ilau cewa akwai haɗari fa mutum ya keɓanta da shi da matar da take akwai aure a tsakaninsu akwai matsala hatta annabin Allah Yusuf alaihi salam keɓanta da mata sai ya sanya ita matar ta neme shi amma bai tsaya ba rufawa guje yayi bakin kofa yana gudu tana fusgo shi yana jan kofa tana jawo shi har mai gida ya zo tukunna ake shari'a a tsakaninsu don haka ashe keɓanta da mata ajinabiya ko ba komai in baka yi laifi ba zai iya sanyawa tsarge ka wani sai ganka kamar ka aikata laifin alhali baka yi ba kuma shaidan zai iya tsayawa a tsakaninku watakila sai kaga mutum ya aikata laifin ya rago ne Allah ka tsare mu don haka yan uwa musulmi lallai wato wanda yake mutum mai nagarta a duk lokacin da irin wannan abu ya same shi sai ya aikata irin abin da Annabi Yusuf alaihi salam yayi Annabi Yusuf alaihi salam ya ki aika ya ki aikata irin wannan laifi duk da cewa yana da damar ya aikata sabubba da za su tabbatar da shi akan yin laifin sun tabbata kamar yadda malamai suka fitar alal akalla akwai dalilai sun kai guda bakwai waɗanda sun ba ma annabi Yusuf dama kuma a matsayin lokacin in hakan ta faru ga kowane mutum zai iya aiwatarwa amma annabi Yusuf ya tsallake shi ya saka haƙuri akan saɓon Allah ya fi haƙuri akan musiba musiba ta, jinya ta same ka musiba ta lalacewar dukiya musiba ta rashin matsayi ka yi haƙuri wallahi haƙurinsa bai kai saƙon Allah ya bujiro maka ka daure ka ƙi ba wancan shine yafi amma kowanne yana da lada abin yabo ne a wajen Allah subhanahu wataala har ma a ƙarshe annabi Yusuf ya zabi akan ya aikata wannan laifi gara ya zauna a cikin kurkuku yayin da yace rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yana roƙon Allah akan ya bashi kariya shi bai tsaya akan cin wai shi ustaz ko annabi karkace kai ustaz ne a irin wannan yanayi roƙi Allah ya taimake ka faɗawa laifi tarko ne mummuna na shaitan mace ba tarkon shaitan ne mummuna karkace kai zaka bugi kirgi Allah ramma ne roƙi Allah ya taimake ka kada ka auka wannan tarkon shi ya saka annabi Yusuf da kansa ya ce wa illa tasrif anni kaidahunna ya Allah in ba kai ne cikin rahamarka ka kare ni daga makircin matan nan ba asbu ilaihinna zan iya karkata zuwa gare su nemi taimakon Allah wajen ya tsare ka daga aikata laifi kar ka tsaya wai kai da imanin ka kawai a roki Allah ya baka taimako kuma kai ma ka dage shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina wa mutumin da irin wannan ya same shi kuma ya kiya har ma yace sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu mutum nau'i bakwai Allah zai sanya su karkashin inuwa ran da ake kawowa rana bata wuce haka tsakanin su da mutum ba qadrun min rana bata wuce haka ko ga ƙasa da haka ko masayi shine mil ko kuma mil guda musafat fil ard one mile ko kuma mil ma yuktahalu bihi shi ma mil sunansa kamar haka ake kawo rana da kwakwalan mutane babu inuwa sai wanda Allah ya tanadinta to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai nau'in mutum bakwai Allah zai zabo masu irin wannan sifa su za a sa a karkashin wannan inuwa Allah ka sanya mu karkashin ta a ciki annabi sai ambata ya ce mutumin da mace ta kira shi eh mutumin da mace ta kira shi rajulun da athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah mutumin da a irin wannan yanayi da Yusuf ya san kansa mata ce mai daraja mata ce kyakkyawa ba burtuntuna ba mai kyau mai daraja yar babban gida kuma ta kira shi ya lalata da ita sai ce wallahi ina tsoron Allah ba zan yi ba Allah zai bashi tukuici na jinjina ya isa namiji a ranar alkiyama a sanya shi a wannan inuwa wannan kissa ta nuna mana mu dage akan wannan da'awa akan wannan abin da manzon Allah ya kwadaitar da mu yana daga cikin abin da wannan kissa ta karantar da mu mai daraja ya halatta a yanayin da mutum ya ga ya cancanci shugabanci zai iya nema musamman idan ya ga babu wanda zai iya yi sai shi za a iya samun barna idan shi bai fito ya nema ba musulunci ya yarda ba irin wanda ake ta nema ruruwa kala kala din nan na zamani ba wanda ya cancanta ya san har ga Allah ya cancanta don mulki musiba ne to annabi Yusuf ya nemi mulki Qur'ani ya nuna mana a cikin kissar ashe ya halatta kenan a raya instances ya halatta annabi Yusuf alaihi salam a karashen kissarsa ya ce ij'alu ni ala khaza'inil ardi ku sanya ni minista na kula da ma'adanai ya ga ya masarki yace inni hafizun dan ina da amana zan tsara abin da aka ce alimin kuma ina da masaniya ne yadda za a gudanar qualities guda biyu da ake bukata sanin yadda za ka yi da kuma amana sanin yadda za ka yi da kuma amana yana daga cikin qualities da ya cancanta a ba mutum leadership ‘yan uwa musulmi lallai irin wannan kissoshi musamman wannan kissa ta annabi yusuf tana daga cikin manya-manyan kissosi masu ban sha'awa waɗanda suka cike da wa'azuzzuka da abubuwa na ibar ƙur'ani kissar da yake dawa ba maya labari ba ne kawai ba wai just labari ba ne a wane da wane sun yi aure lokaci kaza ake suka yi kaza an haifi kaza sana'ar sa kaza qur'ani baya irin wannan ba haka bane kuma ba a kama kissa daga farko har karshe ko kissar yusuf ita ce awwal kissatin da aka kawo ta a dunkule waje guda amma ko ita ba daukowa labarin annabi yusuf tai daga farko zuwa karshe ba ta dauko maka waɗansu wajaje ne kawai ibar ababen da za a yi lura da su sai a cafko nan wajen sai a tsallaka a koma can sai a tsallaka a koma can duka a nusar da kai akan waɗansu manya-manyan darussa da ake so kai riko da su tsakanin tauhidi tsakanin haƙuri tsakanin juriya tsakanin mai da al'amari zuwa ga Allah tsakanin guje ma aikata laifi tsakanin nadama mutum ya tuba dan matan da suke laifin da ya karshe sun tuba sun yi confessing sun tuba zuwa ga Allah kuma Allah ya yafe musu duk irin wannan darussa ne wanda na ce akwai darussa sama da guda goma sha biyar zuwa ashirin a cikin wannan sura manya-manya waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya koyar da mu don haka muna roƙon Allah ya bamu ikon amfana da irin wannan kisoshi da ma abin da ke cikin alkur'ani baki daya Allahumma izal islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin Allahumma irfa' anna al bala wal waba wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina wa an jami'i bilad al muslimin ya rabb al alamin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al hazana idha shi'ta sahla sahil lana al umur fi ad dunya wal akhirah qumu ila salatikum yarhamukum Allah